Fatiha da salatu fati إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ونادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المعذر والكاتبي بنظرة تأتي لنا بالزفر وننزله وبنجي تبارك وتعالى يشي منا صرفا من القرآن ندق القرآن دكا القرآن بابا ومن تقنقري بشي آه جنس القرآن muna saukowa daga qur'ani ma huwa shifa'u abin da ya zamanto waraka ne lafiya ne min zalal wato warkewa ne min zalal daga bata wa rahmatu kuma jin kai ne lil mu'minina ga mu'minai wannan min wato ta bayanin jinsi ce ma'ana duk qur'ani waraka ne duk qur'ani magani ne ko wato dan wannan ya nuna dan girman lamarin abu cewa qur'ani qaliluhu kadan din qur'ani wa kasiruhu da mai yawansa magani ne na daga rashin lafiyar jiki rashin lafiyar hissiya ta zahiri da rashin lafiyar ma'anawiya ta batini saboda abin da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin wanda ya magani da fatiha din nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma yudri ta anna harufiyatu wa ya san da kai cewa ita magani ce ai ma'ana ita magani ce to fatiha ita ce kuwa qur'anin ma duk gaba ki da bukhari ya fitar daga kuma masu sunan ma duk gaba ɗaya sun fitar wannan hadisi ne wato duk an fitar da shi cewa daga abi sa'id al-khudri sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su sariya sariya abinda mashhuran masu tarihi suka tafi yakin da annabi bai da kansa ba shi ake cewa sariya yakin da ya je da kansa kuma shi ake cewa gazuwa wani zubin yana dan shiga juna sariya tana shiga gazuwa gazuwa tana shiga sariya amma dai wannan shine zahiri yakin da manzo Allah ya da kansa gazuwa wanda kuma ya tura sariya da manzo Allah ya tura sariya wato mutum 30 mahaya duk akan doki suke to shi kenan to suka suna tafiya akan hanyar suka tafiya suka sauka a wani ƙauye na daga larabawa dangi na daga larabawa al'adar laraba ne in kana tafiya duk inda dare ma in ka zo ka samu dangi za ka jama'a za ka iya sauka wajen kuma in kalimai ne ma su yi ma yanka a ma abinci a wannan al'adar su shekaran to saboda wayannan sabon annabi ne sallallahu alaihi wasallam suka sauka wajen wayannan mutane suka ce ba ku sauka wajen mu ba ba addinin mu ɗaya ba ba ku sauka ba suka ki musu komai suka ki ba su komai shi kenan suka koma waje ne suka je suka buga rumbunan su suka zauna ikon Allah sai muciji ya sami sarkin garin wannan shugaban ƙauyen da baki da to aka ba da magungunan da suka saba suna yi duk abu yaki ga shugaban su ya rasu suka ce to mutanen can duk da dai muna kin su amma suna da magani su suke da annabi da kaza kaza kaza in mutuwa ta zo yanzu za ka ga an ce kuma kai na Allah ne da zaman lafiya ba a yadda da kai ba amma kuma da an gano bala yanzu a yadda da kai na Allah to shi kenan suka wasu suka ce da su akwai mai magani a cikin ku abu sahidul kudri abu sahidul kudri ce kwarai kuwa mana me ya faru suka ce ai miciji ne ya tari shugaban wajen mu yace to mun zo mun yi sauka a wajen ku kun ki saukan mu mun nemi abinci kun ki ba mu to kuma yanzu kun zo kun ce miciji ya tari shugaban ku to muna da magani amma mu ma sai an kawo lada sai an kawo lada aka yi ta ciniki dai har ya zama za a bada akuya talatin za a bada akuya talatin shi ne lada shi ke nan suka yi suka koro tumaki shi balarabe dan ka ce ya bada akuya talatin ko ya bada akuya hamsin in dai balarabe ne na cikin sahara ko ka ce ya bada rakumi talatin wannan ba wani abu ne a wajensa ba amma ka ce ya bada kaza ɗaya shi ka haɗa shi da bala'i dan ba shi da ita amma dan raguna dan tumaki ga shi nan wanda bai san adadin su ba suna can daji duk bai san adadin su ba to shi kenan suka je aka koro tumaki talafiyoyi talatin shi kenan sahabbai to ya ce to a karuwa aka karuwa sai ya soka fati ha bakwai ya ce a je a bashi ya sha ana bashi yana sha sai dafi ya fadi shi ke ga ya warke kaza kaza sai wani suka ce to kun ga yunwa muke ci a yanka akuya da wani suka ce kai kudin qur'ani ne fa kai ne ka karanta ita fatiha suka ce to wallahi wannan akuya ba za mu iya cin ta ba dan ba mu sani ba haram ce ko halal da qur'ani aka samo ta halal ce ku bari sai mun je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan suka koro awaki suka zo wajen manzo Allah suka kula da yunwa saboda ba san hukunci ba wani daga cikin tsantsenin sahabbai ba san hukunci ba suka wasu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri ya Rasulullahi ka ji ka ji yadda aka yi manzo Allah ya minna wa ma adraka annaha ruqiyya wai sanar da kai magani ce ai lalle ta dace ai magani ce dan ba manzo Allah ya ga maka ko bai ce bidi akai ba wai sanar da kai anna cewa magani ce ai lalle magani ce ya Rasulullahi ba wannan ne rikicin ba akuyoyi 30 da suka bayar a ci annabi ya ce kwarai kuwa ni ma an raba a raba da ni ba ni na kawo muku qur'anin ba to ni ma a buga da nawa kyaura haka manzo Allah ya gaya musu ni ma an raba a raba da ni kuma aka raba da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to waye da zai ce ma wai ba addu'a ko da qur'ani ko kaza kaza kallon sama za ka yi to wannan bukari da dukkan masu hadisai galibi masu sahih din nan da da abu sun fito da ko ko kowa da kashi ba kasancewa bukari ya kashi ya isa to sai irinsa kuma ba shi bane shi ma sunanin bukari sahihul bukari ne shi kuma abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce su ma sun sauka wani waje sai miciji ya kuma yi irin wannan sahara suna da rikicin micizai saboda akwai miciji a cikin miciji ya fi zama waje mai zafi ko cikin duwatsu ko cikin rairayi za ka zaka ji akwai rikicin taron miciji ko kunama da yawa to shi ma wani ya miciji ya sare shi suka suka ce akwai mai magani Abdullahi bin Abin ce kwarai ko akwai lafiya a a miciji ya sare dan uwan ce to za mu yi muku magani shi kenan suka yi suka suka yi musu magani to da suka yi musu magani su ma suka kawo musu awaki suka kawo musu na tumaki to shi kenan su suka yi amfani da su sai da suka suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi mun riki lada suka ce kun ba mu lada aka ba su lada aka ba su abin da sai da suka suka ga manzo Allah ya rasulullahi ga abin da ya faru ga abin da ya faru mun riki lada sannan muka yi musu magani kuma qur'ani wa karanta musu me hukunci mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahqqa ma aqadtum alayya ajra kitabullah mafi cancanta abin da za a karɓi lada a kansa littafin Allah. Don ba ku amfani da littafin Ubangijinku da aka saukan muku naku ne kun samu lada abinci a ciki ba mutuwa za ku yi. Wannan lokacin da ba a kallon malamin Ƙur'ani da wata daraja ba a kallonsa da wani abu. Sai in bala'i ne ya taso sannan mutum zai taho da buƙatarsa ta biya ba zai ƙara ganinsa ba. Ai karɓi ko me ka karɓa kuma ka ci halal. karkari dai kai mara addu'a shi ma kuma ya ga bukatar sa sabiya to manzo Allah ya ce mafi cancanta abin da za a karbi lada da shi littafin Allah ba komai aya addu'a da shi a karbi lada ka iya cewa nawa za ka biya ni ina karantar da ɗanka ina haddatar da shi shi kenan a faɗa ma iya fanfaman da za a baka kuma karantar da shi din ka karɓa ka ci hani an mariya yayi ko kuma iya karantar da shi dan zatin Allah jike yayi to abu nu'aymin ya fitar shi ma shi kuma daga abu huraira kun ga wannan daga abi sa'id al-khudri bukhari ya fitar wannan nabi kuma daga abdullahi bin abbas bukhari ya fitar sannan abu nu'aymin ya fitar daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu abu huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda man akaza alal qur'ani ajran duk wanda ya riki akan sanar da qur'ani ko akan magani da qur'ani lada kazalika hazzuhu min alquran wannan qur'ani ne ya dan bashi wani abu yace ya dan samu wani rabo ne daga qur'ani ladan qur'ani ladan sa ba a nan duniya bane yana can lahira amma a nan duniya ma albarkarsa zai dan baka wani abu kace duk wanda ya karatu qur'ani ba zai tabe ba imma dai ya zama malami in ma dai ya zama mai kuɗi in ma dai ya zama wani mai rufin asiri amma bayan da za a yi mutum sai dai in ya shiga fitina duk waɗannan abubuwa suna nan da tasiri amma da mutum ya shiga fitina to shi kenan yanzu yanzu Allah zai kwace dama albarka ne Qur'ani littafi ne mai albarka ba wai karatu albarka to duk suna nan bayan da za a yi mutum ya karatu Qur'ani ya tashi ko dai ya zama malami ko ka ya zama masu kuɗi galibin masu kuɗin nan gani daga makarantar Qur'ani ne galibi abin ya cire kuma sai a shiga kasuwa yanzu yanzu ya ga kuma albarka yanzu yanzu ya ga albarka duk da baki ya to mu kula da shi dan zatin Allah la faqara ba'da subutul ilmi in dai kai shi ba talauci din dinga buga shi shi an gwada ma duk inda kira ga hali din ma a wajen sai na Usman bai Qur'ani wa ya kai shi kullu cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ta wata za a gani to kaga wannan kenan to dan haka akan wannan abu da Abu Huraira ya fitar dukkanin malamai da shugabannin mazhabobi din nan guda uku imamu malik imamu shafi'i ahmad bin hanbal da dukkan malamai sun tafi cewa za ka iya magani da qur'ani kuma ka karɓi kuɗi kuma ka cika ta halal za ka iya karantar da qur'ani kuma a baka kuɗi kuma ka cika ta halal za a iya cingama nawa za ka haddasa min da ɗana in baka abu za ka iya faɗa kuma ka haddasar da shi a baka ka ji halal sai imamu abu hanifa shi yake shi ko bai yadda ba shi mutum qur'ani dai a yi dan Allah ba za a ci ba abun mamaki ta inda za ka san malamai Allah suke bi almajiransa gaba ɗaya suka ce ba sa kan maganarsa almajiransa gaba ɗaya ba wanda yake kan magana abu hanifa saboda ga yanda hadisai suke ga yanda abu shi ya san me dalilin zamaninsa da ya faɗa haka to kasancewar ga malamai sun faɗa ga malaman mazhabobi din nan guda uku sun tafi a kai hadisi ya tafi a kai wani ba zai ɗau magana abu hanifa din nan ita kadai dan dai ya kawo sharri a ƙasa ko ya kawo rigima ya ce ita ita ya rike shi ba zai ba abu sai gwamnati ce a aka koma magana wannan tunin ba tun da hatta almajiran abu hanifa ma Allah ya yarda da shi ba su yarda da magana ba sun tafi akan abin da malikawa suka tafi akai shafi'awa suka tafi akai hanbalawa suka tafi akai da kuma abin da dukkan malaman ma da ba su kayyadu da wannan suka tafi akai ba kuma mun gode Allah mu malikawa ne akan wannan muke to wannan kenan yana daga tattausan magana an ce sayyidina Husaini jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya danka ɗansa a wajen malamin Qur'ani Abdulrahman Sulami Abdurrahman Sulami shine malamin Qur'ani wanda ya karantar da Ali bin al-Husayn Ali Zain al-Abidin da ake cewa zo safanati wa Zain al-Abidin da su to wannan Ali bin al-Husayn din nan shi Abdurrahman Sulami shine malamin sa shi ya karantar da shi Qur'ani da ya zo gida ya fara haddace Fatiha ya haddace Fatiha yana yaro ya zo ya karanta fatiha tiriyan tiriyan a gaban babansa sai na husaini sai sai na husaini ya ɗauko darhami dubu goma jaka goma kowace jaka darhami goma dubu ne a ciki darhami ya ɗauko darhami dubu goma da doki goma da akwatin kaya akwatin kayan sawa goma ya ce a lafta a je a kai wa malamin ya zo ce me wannan ita a ai yaro ne na ya zo ya karanta fatiha lafiya kalau shi akan fatihar ita ba da ina son ɗana ya karatu da na kwashe shi daga hannun ashe baka san darajar qur'anin ba fatiha ba ita ce ko qur'ani zama ga baki da an da iya fatiha iya qur'ani ko shine wannan wata kabilu za a ga ko mutum haddace fatiha ya sai a yi walima amma sai a haddace gaba daya to to jibi irin wannan yanzu za a ce wannan malami doki goma zinare dubu goma abu akwatin kaya goma za a ce ya ci haram? za a ce ya ci haram ba shehu radiyallahu anhu ya ce duk abin da mutum ya bayar a cikin ɗansa ya samu qur'ani ya ba da kaɗan kar ya ga ya ba da abu ya yi ƙoƙari allah ya yafe mana ga malaman makaranta suna jin mu sai dai su yafe mana a yi ƙoƙari ƙwarai da gaske mutum ya taimaki malaman makaranta iya ƙarfinsa cewa abdullahi radiyallahu anhu khalifa na biyu ya taɓa gode wa shehiyar mu sai da Aisha akan yadda take kula da ƴaƴanta wajen hadda Qur'ani dinaranta ta siyar duk abin da ta samu a cikin bawa malamai makaranta ta taɓa jin labari tana da wata ƴa idan ta yayi kama da na kakanta idan ta yayi kama da na shehu tana da manyan ido fari da kaza kaza to an kai ta Murtaniya tana karatu wajen wani balarabe to shikenan sai yariya ta yi karatu balarabe ya aka ya daga bura la tarbe tsala mata in ta kalle shi ya kama kuka Allah akbar wai shi ya kalle shi labari ya zo sai lafiya ta cire yar daga makaranta ta ce ina son ya ta ce karatu a zane ta ce karatu ina za a ce wani ta yi kama da shi ko kaza kaza sai ta cire ta kaji yadda ake kula da yara wajen karatu madina za a ga madinan shehu inda aka yi saukar qur'ani yaro in yana karatu ko yanya in tana karatu ba ka saba ka san ma mace ce ko abu sai dai ka ga tudun kirjinta ka san wannan mace ce a aske ga amma ran da ta yi hadda qur'ani na za ga an daura musu zinare wuya da kaza malamin wani ka ji hajji wani ka ji kaza na fi abin yake da albarka to in madina ana yin bikin saukar qur'ani shehu ya yi sai dai Ali Sisa ya yi ba a taba ganin bincin sauka Qur'ani irin na Sheikh Janin yadda yawa ɗansa Umar Allah ya rahamshe shi Umar sai ya rasu ran da Umar ya haddace ba a taba ganin shanu da tumaki da abubuwan da aka yanka abin sai wanda ya gani ba ka ake to duk abin da Allah ya baka ka tafiyar da shi a cikin Qur'ani abi ko dan naka ma ka ajiye ma wani kuɗi ka ce gashin ta haddace Qur'ani gashi na a banki ka ɗauka to duk yayi wannan kiran Qur'ani ne to ko kuma addu'a din ma duk gaba ki da wanda yake ai dama ba mu ji wannan ba a yi damfara da shi wai addu'a ya zama damfara kowa kowa ya je ya yi tasa yau ina za a ga wani cin riba kuwa to to wannan wato wannan yake faɗa to kaga saboda wannan malamai suka ce duk suka kama hujjoji cewa a yi magani da qur'ani wato yayi to wannan kenan wai san da kai cewa ita rukiya kuma qur'ani magani ne na cututtuka na jiki kuma magani ne na cututtuka na zuciya kamar kudurce-kudurce na banza da addini bai yarda da shi ba ɗabi'u na banza duk ƙur'ani yana maganin su karkar kibar kibiri kamar girman kai da jiji da kai da riya da san duniya da kwaɗayi da haka mai qur'ani yayi kokari a ga ba shi da ba shi da wannan ba kuma lokacin da ka sha kuma qur'ani ne za a ga wannan ba da kwadayi da rowa da wani wannan hubbud dunya wal hirs wal bukhl da rowa duka baki da gairi zalika da wani wannan lishtimali saboda qur'ani ya tattare ala tauhid abu sa kadai ta Allah wanda za ta gyara akidar duk wani abu da za ka gyara akidar ka qur'ani yana nan ya tattare shi da kuma dalilai wa adillatu da dalilansa wa ala makarimil akhlaqi duk abin da zai gyara kuma ɗabi'anka ta zahiri qur'ani ya tattare shi na daga kyawawan ɗabi'u kuma da dalilanta to kuma hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zu min alqur'ani ma shi'tum lima shi'tum ku riƙa daga kuɗi ba a cikin qur'ani abin da kuka dama akan kuma koyo kuka ga dama bayanin su zai zo ko ko liman shi'itun ga wanda kuka ga dama liman shi'itun ko liman shi'itun ga wanda kuka ga dama ko ga abin da kuka ga dama wa warada kuma ya zo mallan ya sashi bil qur'an duk wanda bai magani da qur'an ya falash falash ka ala ba magani gare shi suka ce wannan ana nufin mai imani amma wanda bai imani da shi ba bai ga qur'ani ya kai wannan ba to ba ne shi je ya yi imani da kafulo ya yi imani da fensil ya je amfani da wannan shi ma dai duk daga cikin Qur'ani ne duk gabaki daya
wala yazidu zalimina illa kasara to shi Qur'ani wato jin kai ne kuma lil mu'minina ga mu'minai abin da yasa aka faɗe su dan su za su suka fa amfani da shi ai barakatu Qur'ani albarka ne dunawiyatu wa ukrawiyatu albarka ce ta duniya albarka ce ta lahira wannan tara duka ne akan dan kaɗan ai cewa shifa'un din nan ai shi kenan da rahmatul lil shi ma shi qur'ani albarka ce ta duniya da ta lahira Allah ya ce ga mu'minai dan su ne suka fi amfani da shi saboda su suka yi imani da shi wani ko du qur'anin ka ko masa yana ganin wannan ai wani abu ne daban wannan wani abu ne daban bare yanzu duk Allah la san karatu an lalata kwakwalwar mutane wani ya ce in ka rubuta ma ko ka wanke banza kai a ce in ka karanta wani banza kai abubuwa dai ga sunan ba wai masu yin ake wulakanta ba ƙur'anin aka tasamma ƙur'anin aka tasamma wulakantawa duk gaba ɗaya to don haka muminai su ne suka fi amfani da shi da wannan kenan to maganganu kan qur'ani cewa ana magani da shi tunda manzo Allah ya faɗa ko ma yace ba aka ba za a kalle shi ba to bare kuma alhamdulillah su al'umman manzo Allah bare malamai su ba mahaukata bane akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa Imam Tamimi yake cewa kashe ka iyara kashe kinka ya abokina da wulaƙantawa da amfanin ƙur'ani da aka faɗa duk abin da aka faɗa na daga girman ƙur'ani na daga cewa yana amfani kaza yana magani kaza to ko baka riska ba ka shedinka ka karyata shi ko ka wulaƙanta da shi ko ka yi sakaci cikin kudurcewa a zuciyanka ƙur'ani yana da wannan to sai ka taɓe duniya ka taɓe lahira in baka karbi na qur'ani ba a littafin da Allah ya sauka ma ka karbi wanda Allah bai sauka ma ba to wa iyazu billahi domin ne domin ubangiji tabaraka wa ta'ala shine mafi gaskiya duk wani mai faɗi ya ce ma farradna fil kitabi min shay'in ba ko komai ba sai yana cikin littafin nan haka nan ubangiji ya ce wala rabbi wala yajisu illa fi kitabin mubin ba wani danyen abu ba wani busasshen abu sai yana cikin qur'anin nan ba bayyane to kaga ba wani abu da ya bari kenan sai dai kuma ga wanda bai sani ba jahili dama dan abin da ya sani wa ba kullu zikir mai alu abin da kaɗan binciko wani ya sai ya binciko gomansa wani ya binciko ya binciko ɗarinsa wani ya binciko ma ba adadi to kuma ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah anna rajulan mu'minan da mutumin da ya yi yaƙini ya yadda da Allah ya yadda da manzo Allah ya yadda da Qur'ani nan tsara al zai karanta Qur'ani ala jabalin abu sadute lazala da dutsen ya tashi daga inda yake da dutsen ya tashi daga inda yake wannan haka yake mutanen Makka sun ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana so mu imani da kai za mu zo ayoyin ɗan nan gaba sai ka sai ka ɗaiɗe mana duwatsun maka maka gari ne mai duwatsu ya matse wa'insu akan su da suke to ka kwashe mana duwatsun gari sai mu imani da kai ko maka gari ne da ba ruwa to ka bubbugo mana da ruwa fajira na min al-ardi yanbu'a ka bubbugo mana da ruwa wannan kenan ko kuwa ka yi magana da matattu mu ji a je a taso ku sayyidi kilabi mu yi magana da shi kakanmu wanda shi ya kafa garin to ka je ka taso da shi mazalla ya ce ni annabin Allah ne aya ta Allah ce in ya ga dama ya kawo muku wannan zai kawo muku Allah ya ce ba wai dan ba zai iya bane tsoron in ba ku yi imani ba aka yi wannan za a halaka ku gaba da shi ba annabin halaka ba ne annabin rahama ne to sun ce haka sai Allah ya ce qur'anin nan da mun kwashe duwatsu da shi wanda wannan qur'anin sirat bihi jibal da qur'anin nan mun kwashe duwatsu da shi wa qutti'at bihi al-ard an yanyanka kasa da shi wa fito wa kullimat bihi al-mauta an yi magana da matattu da shi shehu radiyallahu anhu tafsir sai yake cewa abin mamaki duk wannan abin da kafirai suka faɗa Allah ya ce Qur'ani mai yin wannan ne sai dai su ko Qur'ani yayi ba za su imani ba to yanzu duk wanda ya je maka zai ga Qur'ani yayi wannan maka gashi nan duk an cinye duwatsunta ana yin wannan tsatsun tsatsun din otal yayi kyau ba sai aka an yi laifi ba abu ne mai kyau ma'ana qur'ani ya kwashe zuwa din kenan qur'ani ne zai zo da zabaka da komai ya kwashe zuwa din katafila zai turo katafila ai tana ciki ko gashi nan yanzu sai ga dube an an yi mazane cewa daji ne an siya za a zo da katafila a kwashe zuwa din ga baki dai a faro jini tun daga can kasa ma ta nawa sannan ya zama jini babba a sama sannan maka ruwa ya ishe ta gashi yanzu sannan ga qur'anin yana magana da matattu ga kwamfutoci duk an yi ana magana da mutum hindun nawawi yanzu a ɗauko gawa gashin ta kawai za a ɗauka a sa a cikin kwamfuta ya ta nuna ƴan waye daga ina suke ga abin da aka ga yanda aka yi ma ko kwanan nan bai ji wata ba sun kuma fito da wani technology da ma mu za a gane mutum ƙarya yayi ko gaskiya yayi daga injin ne mai kaɗan ƙarya yayi da kaza da kaza ka to nan duk qur'ani to kaga ashe wannan ya karfafa wannan hadisi cewa da mutum zai karanta qur'ani da imani da sai dutsen ya tashi rikicin ba a qur'ani yake ba rikicin a mai karatun qur'ani yake mazalla yace da yaqini yaqini kuwa saman imani ne ilmul yaqini ainul yaqini haqqul yaqini wa'annan duk kalla sawfa ta'lamu thumma kalla sawfa ta'lamu kalla law ta'lamuna ilmal yaqini latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha ainal yaqini alhai kuma ta faɗi wannan ilimai guda biyu ilmul yaqini ainul yaqini sai zawo kai ta kuma ta faɗi na ƙarshen fa nuzulun min ami wa tasliyatu jahim inna hadha la huwa haqqul yaqin wannan kuma sai an yi faratika sai an sauka cikin wutar sai an kone a ciki sai yanzu kan mutum yayi haqqul yaqin shi kansa ya zama garwashi wannan shine haqqul yaqin to da mutum yana da da yaqini da in ya karanta qur'ani sai dutsen ya tashi ai an ga aran momi na da bayan Allah wanda hidiman Qur'anin suke da tsayawa halattun da kaza kaza ai suka faɗi abu kun kai burin ne ko ai ba iya wasa da su ko wani malamin Qur'ani ne Allah ka cikin wata kaza aran ma ai haka yake a ce da mota ce hatara ne a ce da mota ita ce hatara da aran ma dai wannan gaskiya ne wannan girmama littafin Allah ne kowa za a iya wasa da shi amma da an ce da mutum an rama ne za a ga ana tsoron wasa da shi za a ce yana da asiri ba karamar kujurar qur'ani ce ya tsire wa mutum yanzu ya ga yadda zai duka ba shi da duk abin da ya gagara aka sa qur'ani in dai da yakinin bare da izini yanzu yanzu za a ga abu to wannan kenan to sai dai ba kowa ne yake da wannan yakinin ba bare duniyar musulmi yau wani wa'azi na banza da wajiya zo da an kwace wa kowa imani a cikin wa'azin da an kwace wa kowa imani yau ba a yadda da karatun ba ma bare abin da ba karatun ba to kuma tun da ba a yadda da karatu ba to ba za a ga tasirinsa ba amma ga kafurai nan su sun yadda da shi su sun ga tasirinsu da shi suke wannan kere-kere duk gaba ki da wannan karatu suke wannan kere-kere dole ka yadda da na kafirin kuma ka ce ai technology yayi girma dan musulmi ka ce masa Allah mai iko ne ya kaza Qur'anin nan za a iya kaza da shi ya ce jamfara ne har yau kanka yana cikin duniya ba gane ba amma za ka ce masa ga bature yayi kaza ya ce technology ya kai ai ka kaga ba imani da imani da Allah ba tabaraka wa ta'ala amma dolansa dolansa yanzu waye ka taba jin yanzu ko mutum ce ai annabi zai yi kaza ba ai zai ban je san kaza ba da ka ka mana cewa to yanzu ba ture ma ya sani wannan ba lamarin addini bane ka ce kasko ko ba lamarin addini bane to lamarin ne duka da ina ba ture ya samu in ba na annabi muhammadu ba ne me yasa ba ke a zamanin su ba a zamanin annabawan su domin imani kwarai da gaske imani ba shine sangarcewa ba a'a imani daban wannan malami yake faɗa haka ita sami da manzalla ya ce da mutum zai imani ya karanta qur'ani shi kenan sai a manzalla sallallahu alaihi wasallam da za a dau ihabul qur'ani da maka qur'ani a jefa auta ba ta kone ba amma yau nawa qur'ani in ka kakkare shi kawai da auta ya ci kone duk gaba ki da amma har yau wannan abin da manzalla ya faɗa yana nan ai har yanzu ma an gwada cewa na hannukan zai konewa na hannukan wanda aran ne da hannunsa ba wannan wanda inji ya buga kaza kaza kaza ba na hannukan da hakan ake siyan na hannu a yi kokari ka samu wanda ya yi rubuta mai kyau bawan Allah ka siya ka ajiye a gidan tarihi dai kuma abu ne albarka ce zunzurutunsa to wannan kenan ba wai kuma an hana aiki da wanda inji ya buga ba mu dinga fahimtar karatu mu zama masu hankali karatu hankali ne yake gane shi so ake malami ya zama kuwa kwararren mai hankali wayayyen mai hankali in ba haka ba komai yawan karatun sai ya zama banza ibn batuta ya ce na ga ibn taymiyyah harrani lallai malami ne na gaske ta karatu amma hankalinsa bai kai ilimin sa ba don dai malamin suka yi ma haka sun gama da kai ma'ana sun yi kwantar sun ka kenan ba za a karbi abu daga wajen ka ba wannan kenan to yana daga yana daga wato wulakanta qur'ani yawa to wannan kenan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zo min alqur'ani ma shi'tu liman shi'tu ku zo karɓa daga qur'ani abinda kuka ga dama ga wanda kuka ga dama ko lima shi'tu ga abinda kuka ga dama to ruwayoyi sun zo na hadisi azaba da ukuba ga wanda ya wulakanta qur'ani qur'ani duk wanda ya wulakanta shi wanda kyau yana nan da kaza kaza da yadda za a yi masa da kuma muna na zato gare shi ibn abi shayba ya fitar daga daga abi shuraihin al-khuzai Allah ya kare da da shi annahu qala shi abu shuraihin al-khuzai ya ce wannan qur'anin anna hadha al-qur'an qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan qur'anin igiya ce gefanta ɗaya yana hannun Allah gefanta ɗaya yana hannun wanda ya rike in ka dinga yanzu idan aka kulla igiya a cikin ginshiki kai fa daga ƙasa ka rike igiyar nan kana hawa kana hawa za ka je wajen ginshikin ko ba za ka je ba za ka je haɗin da ginshike ka in ka rike ƙuran nan za ka sadu har da Allah tabaraka wa ta'ala dan haka aka rawaito shehu radiyallahu anhu yana tafsiri wata rana ce alhamdulillah na bi ƙuran na haya kai ne inda ya fito hadisi ya fassara in ka bi Qur'an nan zai kai ka hawo dan Allah tabaraka wa ta'ala wannan Qur'ani ne ne wannan girma igiya sa tana hannun Allah igiya sa tana hannun mai karanta shi to wannan kenan ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba za mu bata da Qur'ani ba in muka kalli fassararsa da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara shi da abinda sahabbansa suka fahimta a ciki da abinda malamai suka fahimta a ciki ba zahirinsa ba wannan kam da ka taba baka ji yadda manzo Allah ya fassara baka ji yadda yanzu yanzu zaka yi ta shaddaji yanzu yanzu zaka yi ta shaddaji wannan kenan to duk wanda ya rike shi ba zai bata ba ko manzo Allah ta rubuta ce ba za ku halaka ba bayana ba za ku bata ba sannan ba za ku halaka bayana ba in kuna rike da shi a ce wani abu ya zo ya halaka al'ummar manzon Allah gabaki dai wannan ba zai faru ba abadan har abada to yake cewa fa'adana Allah ila ahsan marashidi albarka wannan qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala shi da mu zuwa mafi hanyar shiryawa wa tadawi bi kitabillahi azizi yin magani da littafin Allah din nan mai girma wannan abu ne mai girma kwarai da gaske abu ne da ya fi karfin kullum mukirrin wa jahidin duk mai wanda ya da qur'anin ma zai ta iba zai ta iba har ya bari makiyin ma mai mutum ma ya tabbata magani ne wata rana sai ya dawo mai mutum ma gaba gida shi ne wanda ya wadatar da na farko shi ne wanda ya wadatar da na farko shi ne littafin da da aljanu suka ji shi ba su tsaya yin wata wata ba sai koma suka cikin mutanen suna yi musu bishara suna cewa mun ji littafi mun ji qur'ani mai ban mamaki da yake shiryawa ki zuwa shirya mun yi imani da shi ko ba za mu haɗa kowa da ubangijinmu ba to shi ne littafin da duk wanda ya yi imani da shi ya dace shi ne imani da duk wanda ya kafa hujja da shi kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya warware masa ya tabbatar masa ayoyi duk suka tabbatar masa ya yi gaskiya duk wanda ya riko da shi ya shiryu duk wanda ya kariya da Qur'ani ya karu shi ne haske shi ne fitila shi ne riba shi ne farin ciki shi ne waraka wannan shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ba albasu shi ne waraka ga ciwukan cikin zuciya ciwon zuciya mun ta zahirin ma Qur'ani yana maganin ta sannan abubuwan da zuciya ta kudu ta rike na abubuwan banza na abubuwan da ya dame ka duk Qur'ani yana yana maganin ta duk wanda ya saba masa ka kawo hujjarka ta gaskiya kuma ayoyin Qur'ani duk suka yadda da ita hadisi yazo ya tabbatar da ita malamai suka tafi akai duk wanda ya fa'a mata Allah ya ke ma shi yanzu yanzu kan ba ka tsaya rigima da shi ba da kai yake ba da Qur'ani yake da ka shehu radiyallahu yake cewa ba bala'i ka kawo mutum Qur'ani kai mu ba ruwan mu da wannan mu ba ruwan mu da wannan a'a sai daga ce to kaga yanda ka fahimce ta kenan a'a ka ga ayoyi wajen goma ko ayoyi wajen biyar ko ga ayar da malamai suka ce ta fassara wannan aya yanzu ka ji yanda abin yake bayan da ka zata ba ga ayar da malamai suka ce ita ta fassara wannan aya ko ku kaji yadda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya faɗa ya faɗa ko malamai sun ce fassara ne ga wannan aya ko kaji yadda sahabbai suka fahimce ta ko kaji kaza kaza kaza a'a to wannan wannan ake yi to duk wanda ya wadata shi ya Allah zai wadata shi duk wanda ya magani da shi Allah zai ba shi lafiya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa shine mafi gaskiya wannan zulmi na alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wannan aya da muke kai ya ishe ka shaida cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shi magani ne lillazina amanu hudan wa shifa shi shiriya ne littafi ne na shari'a ga mu'minai kuma littafi ne na magani ma shi ne igiyar Allah mai kwari shi ne hasken Allah mabayyani shi ne igiyar urwatul wusa da ake faɗa igiya mai kwarin duk wanda ya riko da shi ba za ta ba za ta katse ba ba ta tsinke ba abubuwan mamakan qur'ani ba za ta kare ba sai malaman technology ma suka fi sanin wannan ba zai kai mutuƙa ba malamai ba za su iya kure shi ba kullum za su ta binciko ilimi dan kaɗan mun yi magana akan waya kaluku ma la ta'lamuna amma katsewa kawai muka yi muka bari to dan wata bangare kenan a cikin aya ina qur'anin duk baki da to malamai sai dai su gaji su bari muhyiddin ibn al-arabi yana cewa kowace aya qur'ani kan wani ilimi ne headline ne na wani ilimi kowace aya shehu abdullahi ta haka ne amma fatiha ga ta nan fanni tara na qur'ani ga shi nan gado ta da shau ya fitar sannan wani zalika fatu wata ke kama a mutu da shau ya fitar da fanni goma a cikin wannan ayar guda ɗaya gaba gaba ki da fanni goma to to wannan kenan sai na ali yana cewa zan iya cika kayan rakumi saba'in da fassara ba ta bismillah ba wannan ta bismillah zan iya cika kayan rakumi da shi to to wannan shine qur'anin mu technology ne nan zunkur ilimi ne nan zunkur amma ba kowane dakiki ya zo ya tacci fito da dakikanci ya ce daga qur'ani yake ba har an jawo duk an raina qur'ani ba dan turawan suna da hankali ba suna kula da abin da malamai masu hankalin suka faɗa da yanzu ban san inda qur'ani ya yaba an dakikance shi an bar shi sai dai a musabaka ba zancen ilimi da shi duk abin da mai tafsirin bai gane ba ko mai wa'azin bai gane ba kwandam babu ƙarya aka yi bid'a aka yi kaza aka yi eh manzo Allah ya faɗa ga su nan a kofar wuta duk wanda ya bi su waka shi ke du'atun ala abwabin nar to wannan kenan yana da amfanai da yawa da hikimomi da yawa ba za a kai karshen sa ba wannan kenan alal alal qasalani imam al-qasalani ya faɗa a cikin sharhin bukhari shi yana qasalani yana da sharhin bukhari Kaftalani yana da sharhin Bukhari daban ne. To Kaftalani ya faɗa cikin sharhin Bukhari, yake cewa a dubbin ruhani a tsawa min dubbin jismani. Magani na ruhi, magani da addu'a, ko yin magani da Ƙur'ani, ya fi yin magani da ice, magani da addu'a ya fi yin magani da ice ko da ƙwayoyi ko da allura ko da abu. Yin magani da addu'a ya fi yin magani da waɗannan ƙwayoyi. yawa falamma azza hazal fannu yace yayin da magani da addu'a ya karanci ya zama mai wuya ba kowa ne ya imani da shi ba ba kowa ne kuma ya lakanci ya kware ba ya lakance shi bare a ga amfanin sa fa za an nasu bila tibbil ismani shi shi sa mutane suka koma wajen asibitoci duka saboda ba a yi imani da wancan ba kuma waɗanda suka kware din da suke amfani da shi din sun gama har yanzu inda za mu fahimci wannan waye ya isa ya taɓa wani malami lokacin imani yana nan imani wani gidan ba ɓarawa da ke shiga ya kasa ba ko gidan ya zama daji ko wa imani yana nan waye ita ya tare ba fulatani a daji ya ce ya buge shi ya kwace shanunsa ko ya yi abu imani yana nan amma tun da aka zo aka ce karatu ne aka zama wa da kowa imani kai da Allah ka yi shirka shirka ne ka yi kaza wata bid'a kaza kowa ya zama a nan kowa ya zama kaza ba ba zama kaza kowa a buge a yanke kowa a buge kaza kaza malamin bai tsira ba wanda ba malamin bai tsira ba fulanin da ake tsoro da ba tsira ba kowa ya bai tsira ba kuma yanzu ake taba gan yan ragowa yadda suke da abin galibi duk sun mutu galibi duk sun mutu ko ku a'a gashin ma abu ne na imani abu ne na imani sai da aisha ta ce kuma wannan ba dambara ba ne karatu ne jama'a sai da aisha ta ce lokacin da manzo Allah ya rasu yar wata alkama ce dan wani alkama ne a cikin abun abun buhun abinci na yanda nake so alkaman nan baka kai kwano ɗaya ba baka kai mu gannabi hudu ba haka nake da santa tace amma alkaman nan muka yi ta auna muna ta ci muka yi ta auna sai ran da nace wai ne a auna alkaman nan muga wai nawa ne adadin ta ne dan na san ta kadan tace daga rannan a rannan muka cinye alkama gaba da ka je ka duba ta masu sharhin wannan hadisi ko bukari ko ina ne manyan malaman suka yi dama albarka irin wannan ko a gaiwar irin wannan tana daga cikin imani kuma tana daga cikin kabar abin a jahilce ba ka san shi ba amma da kayi wa abin keke da keke shi kenan abin ya ƙare to an ce yau keke da keke da sunna keke da keke da yau ne zai rabu ne zai rabu wannan ba dan a ɓata kowa ba amma dan musamman zubar da abubuwa da yawa wanda Allah ya yarda da shi annabi ya yarda da shi da haka komai ya kare a hannunmu ba komai a hannunmu sai dai mu zaru bindiga to me muke da shi ba mu da karatu ba mu da qur'ani ba mu da hadisa karatu ba mu da komai ba mu da fahimta ba mu da dakikanci to in ba so mu fito ba me za a yi dan kaman kasan mu ma ya ce in ka ji malami na faɗa karatun ne ba yawa dan kama ne ya faɗi wannan komai ya kare dole a hau faɗa shi ke nan ba wani ba wani abu yayin da mutane suka yi sakaci a wajen magani na na ruhi ibul ruhani to dole kowa kuma ya kama ibul jismani yanzu wani dan yaro ya ce ma yana ciwon kai ko yana ciwon kaza ka ce man ma rubuta aya kaza ka sha ai kallon ka ma zai yi kai ka daga ina ya ce yana ai sai dai wani international hospital na kaza ko kaza to yana da kyau ba wai ba ba shi da kyau ba amma har yau imani yana nan har yau kaza yana nan wani da qur'ani nan wani addu'a zai nan zai za a ga abu Allah ya saka a kasalali da ya faɗi wannan to wayannan su ne iyayen sunna shi ya sharhin bukhari ma to za a ci an fi shi ne to kaga wai shiru qultu me littafi yace asqalani yana nuni ne ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam zuwa faɗin manzon Allah dai da yake cewa manzo Allah yake cewa walau anna rajulan mu'minan da cewa mutum mu'mini kana alqur'ani zai karanta qur'ani ala jabalin da zala zai karanta qur'ani dutse dutse a qur'ani ya karanta dutse da dutsen sai ya tashi wannan kenan qala al-qurtubi imam al-qurtubi ne tafsir ne babban malami yace tajuzu ruqiyyah addu'a da qur'ani ko magani da qur'ani ya halatta bi kalamin lahi ya halatta a yankiya ma'ana a yi magani wannan rukiya kan ba kuma yadda aka mai da wani abu na fitar da aljanu ka za ka magani ake nufi larabci ne ma'ana magani to ya halatta a yi magani ba sai wajen fitar da aljanu ko wajen menene na rukiya ta gaba ma'ana magani kawai da ma'ana to ya halatta a yi magani bi kitabin lahi da littafin Allah waje asma'i ya halatta a yi magani da sunayen Allah fa'in kana ma suran idan ma addu'ar hadisi ne ko maganar wani sahabin ne wanda da ya magani ita in dai karatun ya fita sarari istihin ba an so wannan ba wa ƙalar rabi'u malar rabi'u ya ce sa'altu shafi almajirin rabi'u shafi ba almajirin imamu shafi ne ya rawaci mazhabarsa rabi'u ya ce na tambayi imamu shafi sa'altu shafi na tambayi shafi alin rufiya ga magani da littafin Allah fa qala la ba'sa imam shafi ce ba laifi kai hanyar hanyar hadisi ta ayi magani da littafin Allah wa bima yughrafu ba laifi ayi magani da abin da aka san ma'anarsa min zikirin lahi zikirin Allah ne ko menene in dai ma'anarsa larabcin an ga ya fito sarari ko hausan ma ta fito sarari da akwai wani ma zuwa da kuma hausa ne to amma hausar sai an ga ta mutu sarjan ka aje a faɗi wani abu kuma zaki ne ga Allah ko kafirci ne haɗa Allah da wani to in ya fito sarari ba wanda ya hana ka ɗauke shi kai magani da shi inji Imam Shafi wa qala Ibn Battal Malam Ibn Battal yace fil muawwazat fil muawwazat cikin kula uzu bi rabbil falaki da kula uzu bi rabbin nas yace a cikin wayannan ayoyi surori guda biyu kula uzu bi rabbil falaki da kula uzu bi rabbin nas akwai sirri a ciki laysa fi gairin jama'a ba wata aya qur'an sura ta qur'an take da irin su kuma hadisi ne wannan manzo Allah yake tuna biyayyen abin da ake neman tsari da su min alqur'ani liman shamala tabi da abin da kan tare a kansa min jawami du'a da matattara addu'a ta yi maganin makaru ta yi maganin sihiri ta yi maganin ko me ne kula kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ai ko nan ma an gama da komai larabawa da kai da ka tanka su ko ka ce kai wannan abu ba sai ce kamsu alai kamsu alaika ma'ana kula uzu da falaki kenan ayoyin da biya biyar ne ko ce kamsu alaika wai ma'ana kula uzu da falaki ta shiga tsakanin na da kai kamsu alaika akhlaq bil araba sun faɗa kula to kai dai kaka sai kamsu alaika karanto kula uzu da falaki malamai sun ce ko ado kai za ka fito daga gida kaga ka yi kyau karanta kula uzu da falaki maza maza in ba ka ba ka cinye kanka kai da kanka da kanka kai da kanka da kanka sai ka cinye kanka ko wani abu da ka gani mai kyau ko wani ɗan da ka gani mai kyau ko wani kaza kaza abu ya abu ce ne ma sha Allah la quwwata illa billah sannan karanta ayatul kursi karanta falake karanta nas kai abu ko ka karanta ka sha ko in yaro ne ko jinjiri ne rubuta ka matsala masa ba wanda ya ce ce kai kafirci shine kafirci shine kafirci Abdullahi bin Umar yana wannan ka matsala mutum littafin Allah kaza kaza wannan zancen ko a sa fata ko ka tsarkake shi ne dan ka a shiga wajen najasa da shi ko dan a shiga in za a iya barin sa da zaran ma a bashi da zaran in fata ce take ba da tsoro ko ko kaza kaza to to wannan kenan to ba ba abin da ka tattare na daga makirci maganin makirci da maganin sihiri da maganin hasada da sharrin shekar ma da sharrin wasu wasu zuciya duk waɗannan kula uzu falaki da kula uzu wajen nasu ta kare wannan hali hada saboda haka saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yusafa bihi ma ana iya tsaruwa da su su kadai ma sun ishe mutum wa qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim da ya ce to duk dai galibi masu irin wannan abubuwa kuma da shi suke kan hujja to amma tun ba magana su haka bane dama sharri mutum zai kera allura a zo a ce kera garma bayansa ibn qayyim yake cewa fi hadisin rukiyat min fatiha ta cikin hadisin wannan magani da fatiha din nan da sahabbai suka abi sa'id al-khudri yayi dabidin da ya sauka yace idza fagata idan ya tabbata me ya kawo ya faɗi wannan hadisi ya tabbata bukhari da bukhari da muslim duk masu hadisi sun rawaito shi sannan wani ɗaya hadisin ma bukhari ya rawaito shi sannan ibn asakir shi ma ya rawaito shi zancen ko ya tabbata ko bai tabbata ba in dai bukari gaskiya ne ya tabbata to in ya tabbata ko in malami ya faɗa wannan ba wai yana shakka ba ne wanda bai sani wanda zai ce to in ya tabbata in ya tabbata haka ya tabbata to inna ba'dul inna li ba'dul kalami kawasun wa manafi'un ba'alun wani ayoyin qur'anin ko ba'alun wata surun tana da fa'ida mafi yawa akan wata to ko kuwa idza ka mata haza illa bi ba'd al-kalam kawatin ba'd wa'insu maganganun ma ko maganganun malamai ma za su ga sun shirya addu'a ko wani abu to la haka wasu tana da amfani wa manafi'u da amfani amma zannu bi kalam rabbil alamin to in maganar wani ma ta yi amfani ina ina kanka da maganar ubangiji tabaraka wa ta'ala ji ibn al-qayyim yake cewa sannan fatiha cewa ba wani abu da ya sauka irin ta a cikin Qur'ani ko cikin Asaura ko a cikin Injila cewa wanda ita san kare Qur'anin ma duk gabaki da ashe ka ga ita ta kuma magani ita ta duk Qur'ani magani ne amma ina kuma ka dau Fatiha kai magani da ita to Ibn Qayyim ya faɗi wannan kenan wa qala an-Nawawi Imam an-Nawawi da sharhin sunnonin ma duk gabaki da ba imam an-nawawi rahimahullah Allah ya kansa yake cewa a cikin sharh al-muhazzab littafi muhazzab law kutiba al-qur'an da za a rubuta qur'ani ta tsaya su duk maganar nawawi da kyau fahimta law kutiba al-qur'an da za a rubuta qur'ani fi lawhin a cikin allo fi lawhin a cikin allo kuma ka je ka dauki abin da ka dama ka ce allo ne ko ka ce ga yanda yake nufi da za a rubuta qur'ani a cikin allo in ji nawawi mukan mun san allo allan sha da ake cewa ko au fi ina'in ko a rubuta shi a cikin ƙwarya ko a cikin tasa ko a cikin faranti duk wani abu da rubutu zai iya ɗauka da za a rubuta qur'ani cikin allo ko cikin allo sun magasalahu sannan mutum ya wanke shi wata ƙahu limaridin ya shayar da shi ga mara lafiya da ya samu lafiya kasan nan a rediyo da kaza babban malami ba ƙarami da yake duk wanda ya haka ya yi banza duk wanda ya rubuta qur'ani ya sha ya sha banza sai ya kawo wata falsafa ta banza ita ba kaga da ka rubuta ka ruwa kai ka wanke ba a shi kenan da Allah wannan dabbanci ne ina ya kama ko da shi ne da ce faɗi wannan kalma ba ba ga da ka sa ruwa ka wanke ai shi kenan sai wani tsoho da ya ji shi sai ya dawo lafiya sai ta yanzu malam idan na rubuta qur'ani izo sittin na wanke shi da ruwa na iya zuwa tsarkin kashi ki haba kai ku yaran ku faɗa kai kika kace banza ne kace banza ne malam ai ba wata magana sai ta ce idan mai jan karatu ja mu ja gaba sai yanzu don Allah da haka kasa za ta rayu da haka ilimi zai rayu da haka sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta rayu da abin da ko kwakwalwa ba za ta yi da shi ba duk gaba to idan dai na yanzu kuma suna ɗan gyara a'a ka a rubuta in an rubuta ba shi da amfani amma a tofa in dai wannan dabbancin za a tafi da shi ai ba ma a rubuta a gabakin tawada ko amma aka tofa fa kana so ka ce yawun za a sha shi yanzu ba ture ka je ka tofa ma yawun ka ba shi ya sha yawun ka za a sha kenan in ka qur'ani ne ai iska ta dauke nan ma sai mu ce ai iska ta dauke an mutu kai na rawa a dawo lafiya kallau a bi karatun ba haka ba kai mana sai dabba ina ne zaka zaka bi shata ta wanda ko a lamarin siyasa ba bai isa a sa shi a cikin bare lamarin addini to wannan kenan to kaji nawawi ya faɗi haka faqala al-hasan al-basri imam hasan al-basri ya ce wa mujahid da malam mujahid wa abu qalabata wal auza'i da imam al-auza'i la ba'ata bihi ba laifi a rubuta qur'ani a allo a wanke a sha وكرهه النخعي إمام النخعي ne kadai ya fita daga cikin wannan malamai ta ba za a yi ba wa muqtaba mazhabina Imam an-Nakhai yace amma karshen dai abin da mazhaban mu take kai la ba asali ba dai shi amma ni dai ba na so to yanzu don Allah Hasan al-Basri yace yayi Imam al-Bagawi yace Hasan al-Basri yace yayi Imam Mujahid yace yayi Abu Qalaba yace yayi Malam Auza'i yayi Nakhai yace ni dai ba na so amma dai mai kyau ne kai kai tsalle ka ce baya son na kaɗi ba ka ji waye da yadda da kai ko wanda kake ya ce baya so din ba ce ma yi haram ba ya ce amma dai mai kyau ne amma ni dai ba na so amma dai mai kyau ne to ka ji wannan ke na wajen imamu zakar shi kaɗai ne ya faɗa abu ce amma dai mai kyau ne ba tsala ba asali faƙar ƙala alƙazi husayn alƙazi husayn ya faɗa wal bagawi da malam bagawi wa ghairihi ma da waninsu لو كتب قرآن دا زي ربط قرآن على حلوة أبسا أبن زاكي دا زي ربط أكن أبن زاكي أو أعانو هو أكن أبنشي فلا بأس بأكله دا لي في أتي كأتي أن تتونا لكافن الله دا لي idan magani ya kai ma a rubuta ayar ko abu akan wani abu mai zaki a bashi ya ci ko akan wani abinci ko gurasa ko ko abu a bashi ya ci ba laifi a bashi ya ci ya kauna din yayi kyau فلا بأس بأكله بل يجب تنسى قال الزركشي إمام الزركشي يتي ومما صرح بالجواز في المسألة yana daga abin da aka faɗi cewa ya yi a cikin wannan matsala al'ina'u a rubuta shi a cikin ƙwarya malamai sun fi so a rubuta shi a cikin ƙwarya saboda ƙarfinta ko kuwa yanzu ba wai ƙwarya kawai ake nufi irin ta da ba ko cikin langa ko cikin fanteka ko cikin abu kai duk dai abin da yake mai kyau ne ko tangarantin ko menene abin da yake mai kyau da ka rubuta mai tsafta ka rubuta za ka iya sa ruwa ko ka iya sa mai zaitu zaitun ka share ko ka iya sa abu ko ku allon ma da aka sani ko ka yanzu abin da masu rubutu suka fito da shi a rubuta a takarda ka gadu ai shi kenan ma je mun faɗi mun faɗi na ka gadu ma takarda to zaka shi yake dai ƙarya dai a rubuta a cikin ƙarya shi ne abin da ya fi to sai dai shi zarka shi kuma yace sai dai ni ban so ba la ya ju ni a waje na bi halatta ba ibtila'u waraqatin a rubuta qur'anin a cikin takarda a haɗiye takarda ni ba na so ai wannan a a rubuta qur'anin wata aya ko kaza kaza a haɗiye ni ba na son wannan ka ai wannan ibtila'u waraqatin fiha ayatin a had- a haɗiye wata aya da- da da cewa akwai aya da ita dan me kace ba na so afta ibn salami malam ibn salami yayi fatawa bil mandi yace ka ai wannan wa shurb yake kan ma a sha li'annahu dan abin da ita mala abdulsalam yake ka ai wannan domin wayan an sha yulagi na jafatan zai je hatta na jasa a ciki kan ka qur'ani da du me amfani wannan yau inda aka ce za a bi wannan kan ma haka ce qur'anin ma kan ma ma haka ce haka in ya haka ce bai ya hadu da abuwa za a ce in to wannan dai ai kila cikin kwakwalwa ya bi kila ka yanzu ma haka ce shiga ban daki ya za a yi sai mu kansa sai mun kama mala ahmad an kankare qur'anin da yake cikin ka ko ko kaza kaza kaza ko ba sa ka a gafaka to ko ko ya za a kai tashi ko ka kaza in ka a kyala abiyan da yake duk to kada irin wannan sai mutum dan sharri dan ya zo ya tarwata kasa ya bar din magan dariyan malamai din nan da suke abu sai wanda da kaji ma yanda ya kawo da yanzu Allah zai a ina kashin yake a ina ya je wajen likitoci shikenan dan an sha ruwa ko dan an sha wani abu wajen kashi zai yi kofa abu yanzu in mun zo kashi da fitsari fitsari ma ta wajen kashi yake fitowa kofa Allah da ya iya bambance fitsari ya fito ruwa ya fito ta hanyarsa ya iya bambance kashi ya fito ta hanyarsa ya iya bambance vitamin ya bi ta hanyarsa ya iya bambance jini ya bi ta hanyarsa ya iya bambance ruwa ya bi ta hanyarsa shine ba zai iya bambance in ka sha ayar Qur'ani ka bi ta hanyarsa ba mu yi Allah ka kawo zato kan mu yi abu da hankalin mu sharri ne tsantsan ta ba wani abu to dai kuna ji dai ku dinga bari ta karatu kuna jin malamai gangariya masu hankali wanda suka yi magana kuna jin wanda lalle malami ne dai amma kuma kun ji dai ba daga tafi shi abin da ya sa da yadda a ta ba dan ka qur'a dan kai kare ka sai haɗu da kashi a cikin ka ya ga likita ai ba zai da wannan ba duk gaba gida sabi sabi dan aka yi wannan ba za a sha ruwan zan duk an mai tsarki ba za a amfani da shi ba kenan in aka ce haka ne ba za a sha ruwan zanzan ma kenan ba kai ya je haɗu da kashi da yanzu ai ba ka ebo ruwan zanzan ka zuba masai ba to yanzu tun da cikin ɗan adam masai ne kaga duk ba a yi wannan ba to shi Allah ya sa na kasan mu ma ba wannan hujja ya kace shi dai an wanke to ai shi kenan abun babu to kaji kuma wata hujja kuma to wannan kenan zakara kaza ya faɗi wannan fil infaj itiqani cikin littafinsa itiqani wa zakara imamu ahmad ahmad bin hanbal Allah ya kare da a gare shi ya faɗa wa gairi da wannan sa wala ba'asa ahmad bin hanbal yake ba laifi an yuktaba lil mutaji a rubuta qur'ani ga wani mara lafiya ko wanda aljani ya samu ko wani mara lafiya wa bi gairihi da wani wanda ma ba aljani ne ya same shi wa min al marad na daga rashin lafiya shaykhun ba laifi a rubuta wani abu min kitabillahi daga littafin Allah bil midadi da tawada al mubahi ta halal da tawada ta halal mai kyau ba tawada da aka yi ta da jini ko tawada da aka zuba wani abu mara kyau a ciki ba gangariya tawada ta halal ka haɗa za'afarani za'afarani ganyen bishiya ne ganye ne ka haɗa za'afarani da ma'uwarki to wannan tawada ce mai ƙanshi ga turare ga ƙanshi a ciki ga kuma albarka ko ka tawada dawa da muke yi ko tawadda ƙaro da zuge da muke yi duk wannan abu ne mai ƙarfi duk tukunya ne ko wanke tukunya da ake ko tawadda masara da ake yi ko ka tawadda yambari ƙarfe da ake hahaɗawa ƙarfuna kaza kaza a yambari aramomi duk sun san waɗannan abubuwa wannan duk halal ne a ce dai ko za ka haɗa wani jini a ciki ko za ka haɗa fitsari a ciki ko za ka a'udhu billahi kai ma dai in musulmi ne kuma mai imani ba ka ba ka rubuta littafin Allah da wannan ba to ba gashi duk muna rubuta littafin Allah da tawada ya juju ma juju ba me ka san kemikalin da aka yi biro da shi amma dai ai mun je kyan zato mu tsaya muna sai mun gane ko tsarin shi ne ko wani ne wani shi da kai bayan ga din kinan muna yin rubutun Qur'ani da shi mu tsaya muna yin kaza kaza kaza to kaji da ne ni a rubuta qur'anin da tawada din wanda wannan malami yace duk wanda yayi banza to kaji ahmad bin hasan ahmad bin hanbal zaka rubo ko wannan kalbi ahmad bin hanbal zaka rubo ko to to kaji ba ne fi a rubuta dilmi da da tawada al-mubahi na halal wai kusalu a wanke su sun ahmad bin hanbali bai gan an wanke qur'ani qur'ani abin ya zama banza ba a'a a wanke duk gaba da wai ka a shayar da mara lafiya intaha magana ta ta ciki yayi kyau ahmad yayi kyau intaha kalamuhu magana ta ciki wa atarada bi kitabillahi ta'ala wa dhikrihi amma la والاحتراز بكتاب الله تبارك وتعالى وذكره أما لا يعرف معناه mutum ya kiyaye littafin Allah daga kazanta ya yi amfani da shi wannan ya jawo ake ɗinke shi cikin fata ba wai fatar aka sa a wuya ba ko ba wai fatar aka sa a jiki ba a'a kiyayewa kakka shiga ban ɗaki da shi baka sa shi cikin leda ko cikin fata ba idan fatar ake tsoro na ɗaya shi da kalafin duk da yake girmama littafin Allah Abdullahi bin Umar yakan rubuta hadisi na manzo Allah a'udhu bi kalimatillahi tamma fi min ghadabi wa iqadi wa min sharri ibadi wa min hamazati shayatin wa an yahduru yakan rubuta wannan ɗansa da bai balaga ba ya sa shi a cikin fata ya daura ma a wuya idan wannan kafiri ne gwara min kafircin da wannan yayi duka baki da to wai dan a girmama to yana da kyau a kiyaye littafin Allah ka kazanta ta same shi ko wani abu daga ciki to wata da mutum ya kiyayi amma la yu'rafu ma'anahu karanta abin da ba a san ma'anarsa ba wanda duk mun yi karatun sa kashful ilba karatuka addu'o'i da ba a san ma'anarta ba ko ta larabcin ko ta abu mutum ya kiyaye ta ya ɗauwar ta aka san ma'anarta amma an san ma'anarta an san fassara ta ba wanda ya ce zai ce ma ba karatu ba ne ko ko a'a sai dai na hadisi sai dai na haji babu wani wanda ya faɗi wannan ko annabi ya faɗi wannan ba nawa suka yi karatu gaban manzo Allah mutum ya daga hannu ya addu'a ya faɗa addu'o'i manzo Allah ya ce wallahi ya faɗi ismal azim ko ba manzo Allah ne ya gaya ba manzo Allah bai ce bid'a ne ba ga ne akan kasa a zaune sai abin da na faɗa za a yi abu bare yanzu kaga mutum ya take yana ta faɗa ba kai ba kinji ko shi din yana taɓa abin da ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk da a fara karatu su wani abubuwa da ake karantawa annabi haka ya karanta da zai fara duk da baki ɗaya to wannan da kanmu muke don mu iya karatu ilimi ya la ilimi ya ƙare da gangan an zubar da shi ko yana nan a cikin kantoci za a ga mutum ya jera littafai tsimi a cikin ɗakin sa yana azuba su amma bai yarda da su ba dan bai yarda da karatukan da suke ciki ba duk da baki ɗaya to wannan kenan amma la yi ɗauka ma'ana abinda ba a san ma'anarsa ba minan lugati na daga yaren duka wani milali da sauran addinatai duk abin da za a baka an ka san meye ma'anarsa fa innahu yutamadu za a iya dauka an ya kula fiye kufurin kila akwai kalmar kafirci a cikin ka sani ba to da haka ake san ma'anarsa ba wai an hana ka aiki da shi ba a ka san meye shikenan ba abu to wa kuma mutum ya kiyayi bilmi dadil yayi amfani da bilmi dadil mubahi tawadda da take ta halal mai kyau mai tsarki ma'ana an dami kai ya amfani da tawaddar jini wani hauri da irin sa minan najasa na daga najasa fa innahu haramun haram ne bal kuburin bal kafirci duk wanda ya rubuta qur'ani da fitsari kan wannan ai bai ma ba sai ma ya jira wani malami ya zo ya maka hukunci ba ko ai ba sai an maka hukunci ba to wata za ta qalibu huruful qur'ani haka juya harafan qur'ani juya harafan qur'ani wata akifi ko juya ayoyinsa to wannan kan akwai malaman da sun halarta juya ayoyinsa idan wata amfani ake so ya zo da shi ta wajen magani ba ta wajen tafsir ko ta tafsirin ai ana jawo na gaba a kawo baya akwai waɗanda sun halarta sun ce duk abin da ya bata ko idan mutum ya bata mutum ya zo ya karanta innahu ala rajilihi laqadir ya faɗi laqadir din لقادر على رجعه إنه دليل قوم شابع kaman wannan qur'ani yadda ya tashi nan kaman zai juyo man mutumin ne yanzu yanzu Allah zai bayyana shi da haka wannan ba kafirci ne aka faɗa wata hikima ce kuma ta mai magani wata hikima ce ta mai magani yana so qur'anin ya ju ayar ta juyo albarka wannan magana ta Allah ta juyo da wanda aka samu to in aka kalli wannan aka kalli ma'anar za a iya kyale musu amma aka kalli kuma kar a je wa'azi ne ko zai bata tunda ba a yarda a yi wa'azi a wani waje ba ba ka aje in haka zai bata magana Allah kuma to za a hana to mutum dai kuma in ma mutum ma zai fita daga rikici ya yi abin da malaman suka faɗa ya karanta innahu ala rabbihi da qadir ba sai ya juya ba to wannan ake faɗa na'udhu billahi muna neman tsari da Allah min jahal na daga jahilci bila da'iful qur'ani kaji abin da ya cika yace na'udhu billahi muna neman tsari da Allah min jahalin na daga jahilci bila da'iful qur'ani da amfanin qur'ani mutum ya jahilci wannan ba wai yana neman tsari da Allah na jahilcin an yi rubutu an sha ko an yi kaza a'a jahilcin mutum ya ce ba shi da amfani da kaza kaza fi ruhul bayani haka nan yazo a cikin ruhul bayani akiru suratul ahqaf ƙarshen suratul ahqaf dai kyau adalla to ku dinga ji irin wannan mutum ya ji wannan gashi nan ya ji abin da malamai na Allah gangariya suka faɗa ya watsar da yan ba na iya
ولا يزيد, ولا يزيد الظالمين إلا خسارا shi qur'anin nan duk da yana da amfani ga mu'minai din nan amma wala yazidu zalimin ba zai kara wa kafirai ba illa kasaran sai ta jiwa da kufurihim da ya sani da kafircewar su da shi وإذا أنعمنا على الإنسان أأرد ونئي bijanibi wa idza an'amna 'ala al-insani idan muka yi ni'ima a bisa dan adam ai al-kafiru kafiri ake nufi kenan idan muka yi ni'ima a bisa dan adam shine al-kafiru kafiri a araba sai ya ba sai ya juya sai ya bada baya an shukuri ga gode mana ba zai gode mana ba shi kafirin nan sai dai ka ji ya gode wa gunkin nan nasa ko wani a sai ya nisanta bijanibi da sasannin sa sannan duka hu sai ya nis wato tankwashe wato sasannin sa mutabakkiran yana mai takama yana mai girman kai bai gode mana ba وإذا مسه الشر kana ya usa amma da wani sharri ya same shi kuma yanzu aka ya kankan da kai yana wayo Allah wayo kaga mutum yana takama yana cika yana batsa yana dukan iska da an dan gota wata jijiya a jikin sa kuma yanzu aka abin tausayi an sai kai kuma a dinga oh Allahu akbar kaman ba wani ba ji inda in yana tafiya yana tattakawa amma kaza kaza kuma sai ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to amma wa idza masahu sharru wa idza masahu sharru idan alfaqar talauci ya same shi wa shiddatu da tsanani kana ya huta yanzu yanzu ga ya ɗebe tsammani min rahmatullahi daga rahama Allah to wannan ba ta musulmi bace akan kafiri ake amma me hasara duk me zagin ai rubutun ma duk me zagin ai addu'a da Qur'anin ma da wani bala'i ya same shi za ga ya zo ya ce kuma ai masa zaka akwai tambuwal garin shehun kanmu wani abin dariya ya faru duk sun ji wannan karatu sun san an yi haka billahi lazi la ilaha illa huwa an yi akwai zawiyar mutanen tambuwal da shehi sai irin abokan namu aka zo aka yi masallaci kerarre malam a kusa da wajen kullum limamin nan ba wanda yake zagi sai yan dariƙa sai masallacin nan yan bidiya suna wani abu ya fi ƙur'ani shine salatul fati kaza kullum in samari sun yi da masu kuɗi a ta wannan sakatare gwamnatin wanda ya abu duk ɗan wajen ne da masu kuɗin da manyan in su sun cira su magana shehi ya ce duk wanda ya magana Allah ya isa duk wanda ya magana Allah ya isa kaga dai su ne gwamnati za su iya abu in suka fitar da shi ma ba za a ƙara tumar amma shehi ya ce in an yi magana Allah ya isa shi kenan haka kowa wanda zai iya zama ya ci ya ci wanda ba zai iya ci ba su ɗau motocinsu su dawo cikin sakwato ko su dawo abu karam rannan sai kunama ta harbi limamu kunama ta harbe shi aka yi allura aka yi magani wayo mutuwa gani wayo ku kai ni wajen shehi billahi lazi la ilaha illa huwa an yi wannan za su ji wannan karatu ku kai ni wajen shehi wayo mutuwa gani haka kuma ɗauko shi raɗe-raɗe gemu yadda yake da kaza kaza sai ba zai shi shi ya ce inna Allah yaya sai to shehu kula ma ce ta harbe shi to ake asibiti in shehu dan Allah kai mun addu'a yace kaga ni fa alfatihi lima unguli kazanyi saboda ya ce wai muna faɗar alfatihi suna da wani zara sunansa alfatihi lima unguli kaza wulakanci sai sai ta kai alfatihi lima unguli shehu dan Allah ko ma me ya kai billahi allazi la ilaha illa huwa an yi wannan shikenan sai shan ya kama ya ne wajen yanzu aka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ungudika da dattijo lima ungudika sai ina gode daga nan alhamdulillah bai kara zagi ba sai dai ya ce to ya dace dai yan bidi a dan gyara dai a dan gyara akida dai a daga nan bai kara zagi ba alhamdulillah to haka ne za ka za a ga wanda maganganun ma ba a faɗa a bar shi kawai bar shi kawai to mace dai ta zo ta ce da yan uwarta to fa ba wai dan ka auri malami shikenan sai ya juya ma ra'ayi ba fa ko ubanka bai sai ya juya ma ra'ayi ba ko ubanka bai mata ta faɗa a'a kowa ya ra'ayinsa sai ga ita ta zama tana faɗa haka cewa dan Allah tana da ya yan nan ta ki aure duk annayen da sun yi aure kaza kaza don Allah don annabi a gaya mala ya abu to shi ba addu'a rubutu zai yi ai koma me ya yi yanzu kai in ka san kafirci ne ko me ka yi yadda zo na kace aure wanda da ai kafirci tana ma sharri ne kawai to ubangiji jibi da aka gama maganar falalar qur'anin ubangiji ya kawo wannan wannan ba ta musulmi ba ce ta kafirci ne amma kuma dai ai hattara ai hattara to da bala'i ya samu mutum ko talauci kuma ya same shi ko kuma shi kenan a sai kaga an ko wani ciwo ya same shi kaga to don Allah ko me yake ai mu kafircin za a yi baka ka mutu da shi duk ga baki da to shi kenan kuma da abu ya same shi kenan a araba ko wani za masa hujjuru ko a araba to wani za masa hujjuru idan alfakar talauci masa ya same shi wasu da da tsanani kana ya kusa sai an kanu dan ya ɗaya je tsammani min rahmatullahi daga rahamar Allah al insanu dan adam adatu al insanu dan adam adatu takabburu al adatu girman kai li an ubillahi tabaraka wa ta'ala da ni'imar Allah da ya masa wa idza ja'a al faqr idan talauci ya zo masa zulli da kaskanci fa maskana yanzu yanzu za ga yayi kan kai da kai da Allah tabaraka wa ta'ala wa tazakkuruhu ashe takamansa da girman kansa la mujiba lahu ba shi da wani dalili ashe gwara ma mutum ya kankan da kai ga Allah da bayin Allah duka baki da al insanu wai da adam dan ne yayi girman kai ne awwaluhu nutfatun farkon sa mani ne wa akhiruhu jifatun karshen sa mushe ne duka baki da wa huwa fi ma baina zalika shi a tsakanin wannan ya hamilul azrat yana daukan kashi a cikin cikin sa da zai je kashi ma wani zai ya toshe hancin sa shi kadai a ban dakin ba ba ba wani ma ba ko to kuma wanda ya fi sharbar su salat din da su kwai din da kowa ya fi ma doyin kashin duk gaba ki daya wanda ya afa gari ne wani kafi doyi a cikin sa to ya gani ko to kuma ya dauke da mushe da'iman dawwame a cikin cikin sa Wani kullum ya amalu ala shakilati amma ga ya musu kullun kullun minna kowanne daga cikin mu wa minkun da ku ya amalu ala shakilati kowa ya je ya aiki akan hanyarsa in an mutu za a san me aka aikata kowa ma ya je ya aiki akan hanyarsa rabbukum فربكم أعلم بمن هو ahade sabila ubangijin ku shine alam mafi sani liman huwa ahade da mafi shari'a sabilan ta farki dariqan ta farki fa yusibuhu sai ya saka masa da shi ويسألونك عن alihu suna tambayar ka ya muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sababin suna tambayar ka abu saruhi wayo ruhi kuma ake tambaya ya aka karke da jiki ma bare kuma ruhi spirit da ake cewa ko to yau shi ake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sababin sauka wannan aya sababin nuzuli ha sababin sauka wannan aya annal yahuda cewa yahuda arsalu ila quraish sun aika wa quraishawa sadu muhammadan ku tambayi muhammad da yake shi annabi din ne a cikin ku an salatatin ku tambaye shi abu uku ashiya'in abu uku in ajaba kun anil jami in di ya ba da amsa ukun falaysa bi nabiyin ba annabi bane wa in lan yujib an shay in bai iya ba da amsa ko ɗaya ba ma falaysa bi nabiyin ba annabi bane wa in ajaba an ba'd in ya ba da amsar wani wasa kasa an ba'd yace wani ba shi da amsa fa huwa nabiyun hakan annabi ne. to da yahudan ya faɗi wannan amma ai hatara ba kowace tambaya cin an kwabar take da amsa ba wani tambayar ba ta da amsa ma kwata-kwata shirme ce ma to amma kowa da an kwafo tambaya ba zai tsaya ya kalli tambayar ba zai tsaya ya ji tambayar ba so ake dai sai ka nuna ka sani kowa ai ta ba da amsa tambayar ba ta da amfani amsa ba ta da amfani mai tambayar bai san ina ya sa gawa mai amsa ma bai san ina ya sa gaba ba to to in ya ba ku amsar duka ba annabi ba ne in ya ce bai sani ba duka ba annabi ba ne in ya ba da amsar wani ya shiru ga wani don haka tambayoyin suke to annabi ne faluhu an ruhi ku tambaye shi ga ruhi ne ya ruhi ne ne ne wa faluhu an fitiyatu ku tambaye shi ga wayansu samari karatu da suka fito suka fita wa saru ala wajhi al-ard suka suka fita akan kasa ma kana amruhum wayya suka yi ne sun mutu ko ba su mutu ba kuma su waye wayannan samari sune ashabul kafi wasa'ihu ku tambaye shi wani mutum mai kewaye duniya ɗa'ifin mai kewaye duniya sahatul bilad da ya shiga garuruwan duniya ga baki daya dafa bil mashriqi sai da ya kewaye mahudan rana wal magaribi da mahudan rana zurkan nan suke nufi to wai waye wannan ne shikenan fasa alur rasula sai mutanen maka suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Muhammadu ga abin da ahlul kitabu suka aiko sun ce a tambaye ka wai ya abin yake ne inna Allah wa inna ilaihi raji'un ai alhamdulillah الحمد لله to yake nan sa'alu sa'alun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama shike ne sai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rasul sallallahu alaihi wasallama Muhammad ga abin da Yahuda suka ce a tambaye ka waya abin yake ne faqala gadan atikum bil jawabi sai manzo Allah ya ce to gobe zan zo muku da amsa wa nasiya sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya manta an ya kula ya ce insha Allah bai ce insha Allah ba cewa in sha Allahu gobe zan zo sai manzo Allah ya manta bai faɗe ta ba fa fasaral wahayi sai wahayi ya yanke kamsa ta ashar yawon kwana goma sha biyar wahayi bai zo ba kowace zo ta Muhammad ya aka yi ne yace zan kawo dai Muhammad ya aka yi ne suka ce yau an kure mutumin dai yanzu kam ya kasa to shi kuwa ba kure shi aka yi ba ko wannan kalma da ya manta bai faɗa ba sallallahu alaihi wasallama kaji yanda abu ya kawo yau ma wa ba'da zalika bayan haka atahu jibrilu sai malaika jibril ya zo masa bi kauli ta'ala da fadin Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah kan wani ya ƙara cewa zan yi abu gobe sai ya ce insha Allah ko an jima ma kan mutum ya ce zan yi abu an jima ma sai ya ce insha Allah duk abin da suka faɗa ka ce insha Allah to yanzu yanzu zaka sharo mu za ka ga abin ya faɗa to wazkur rabbaka ka tuna ubangijinka idza nasita in ka manta ma'ana yanzu ka manta insha Allah din nan to ba laifi yanzu ka faɗe ka ba komai to sa'aluhu sun tambayi manzo Allah an ruhi ga ruhi fa'atal jawabu sai jawabi ya zo gashi zai zo nan gaba wa sa'aluhu an fitat sun tambaye shi samarin nan wa sayati shi labarin zai zo a cikin suratul kafi wa sa'aluhu an sa'ili sun tambaye shi ga wanda ya kewaye duniya din nan wa sayati fi suratul asiyati zai zo a cikin wato nan sura mai zuwa din nan ko zai zo nan karshen wannan sura zai zo to ana so duk abin da za ka ce insha Allah wai wani mutum ya tafi siyo jaki a yan awaki inda ake ɗaure marbat inda ake ɗaure jakai ɗin sai ya haɗu da abokinsa wani ina za ka sai ce zan je in siyo jaki ne ina son jaki zai mun aiki zan je in siyo a nan yan awaki ga can wajen da ake ɗaure jaki sai ce wani ce ne insha Allah ya ce to ina ruwan insha Allah a ciki kuma ga kuɗi na aljihu ga yan awaki ina kallo zan je in sayo taki kai dai komai shi an yi karatu na ruwan sha Allah a cikin ba ki to da lafiya ya je ya shiga kasuwa turmutsin kasuwa dan sa ne yake kudin dan sa ne yake kudin ya zo wajen sai da jaki ya sa hannu a aljihu ba komai shike nan sai ya dawo abokin wa shi da wannan dai kuma wannan ina jaki ce ai insha Allah kullun aka yi insha Allah kullun kudin haka yake aiki insha Allah barawo ne tun daga rannan komai in zai faɗa ya ce insha Allah to mutum da ya dinga ko me mutum zai faɗa ya ce insha Allah in ba haka ba zai yi talle siyo jaki daga ko shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wa yas'alunaka al-yahud yahuda suna tambaye ka ya rasulullah an ruhi ga maganar ruhi wai me shi ne allazi hayatu bil badr ran nan da jiki yake rayuwa da shi wai me wannan kuma yaya ita din nan shi ran nan da jike ke rayuwa da shi kullahum Kuli ruhu fi amri rabbi kullahum ga ya mutu ya muhammadu ar-ruhu rai kuke tambaya min amr rabbi wannan lamarin Allah ne ilmi sanin sa yana wajen Allah la ta'lamu lahu ba za ku san shi ba ko an gaya muku ba ku san wannan karatu ba lamarin sa yana wajen Allah وما أوتيتم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم بأباكم بأنتم اليهود كو يهودا duk ilimin da kuke kakama da shi dan kaɗan aka ba ku da an so ma kawo muku kwas ɗin rai kuma yanzu za ku gudu wannan ya fi ƙarfin ku ku an ba ku ilimi dai ni fazzaltu min alal alamin ko an ce an fi ta su kan halitta yan zamanin ku amma duk abin da aka ba ku na ilimi din nan ku yahuda dan kaɗan ne ba a ba ku ba an an tumul yahudu min al-din daga ilimi illa qalilan sai dan kaɗan ajabahum an ruji Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa wa tambayar yahudawa an ruji ga me ruji ar-ruhu sai Allah ya ce rai min alamil amr min amru rabbi ma'ana daga alamil amr ne to an shiga kowace ruhi kuma daga alamil amr ne idan ka duba wannan aya in zahiri ka sani in baka san maga in baka san course din ba zaka ce ba a bada amsa ba kamar Allah ya hana ai magana ne rai lamarin Allah ne ai ba a bada amsa ba ku tafi kenan ko amma in ka san course din amsa ce a ciki ma'ana Allah ya bada amsa kenan ga dan abin da zamu iya fahimta Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji khalaqal khalqa Allah ya halicci halitta faja'ala minhum khalqan wa amra sai halitta Allah ta kasu biyu akwai halittar da ya halicce ta da wani sababi dan adam da ƙasa ƙasa ƙasar kanta an yi ta da kumfa kaza kaza duk abin da aka kira shi da neta wannan sunansa kalku duk abin da wani abu ne sinadari ne ya kera shi to wannan sunansa kalku wannan kalbu kenan halitta kenan sai amru duk abin da ba wani sinadari ne ya shi ba a kumfa ya kuni ce ta Allah shi wannan ya fi ƙarfin metaphysics wanda ya fi ya fi ƙarfin neta shi kuma bayan bayan neta ne shi kuma wannan to wannan shine ake cewa kuma amru mu ɗan adam neta ne saboda da ƙasa ne abinci muke ci kullum mu rayu mai abu to dole a ga duwun abincin nan dole a ga kashinmu dole a ga ɓargonmu dole a ganmu da ido gashi ana ganin ido amma ranmu na faktu fihi min ruhi Allah ta ina busa man raina daga Allah ne ya za ina muke ganin sa a sarari da shi amma fa ba gan shi a sarari wannan ya fi ƙarfin idanka sai dai kuma an ga turera da wata na'ura da za ka ga karan din nefa din akwai na'urar da yanzu dan ka kalli wayar nefa ko an kunna an fito da wayar ta tsirara dan ka kalli ta ba za ka ga nefa tana yawo a ciki ba amma suna da wani gilas da wani abu akwai wata mita da za ka ga nefa tana karan din yana yawo kaman maiko kaman tiridin hayaki haka dan haka haka za ka ga yana yawo akwai yanzu da idan ka ya duba waya dai ga sanan kana kallo amma ka ga nefa din mai yawo din dan adam dai gashi kana kallo amma ka garan min amr rabbi wannan ilimin ya ci falasifawa na misira falasifawa sun haɗu cewa rai ma kamar dan adam din yake kamar su ɗaya da dan adam sai dai shi wato rai ne ba kauri ya rike ba jikin dan haka aka zuba shi cikin dan adam amma kamar dan adam ne da zai fito waje ta dan adam sai za a gani turawa suna nan da wani ilimin su na maganadi su da kaza kaza da za ka iya ganin a fafafan su ma irin nasu za ka iya ganin ran ma ga baki da amerika suna yin irin wannan duk ga baki da wannan shine ana ce masa tahzirul arwah tahzirul ilm tahzirul arwah wannan galibin su ko masu aljanu masu abubuwa sun sani wannan wani course ne daban to amma dai sun tambayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ce min amr la to haka halittan Allah take akwai alamul khalqi akwai alamul amr ala lillahi al khalqu wal amr lillahi al khalqu wal amr alamul khalqi duk abin da da sinadari ya faru nesha alamul amri duk abin da ba da wani sinadari ya faru ba kun fa ya kunu ce kawai yanzu al'arshi ya kewaye mu da komai a yake ganin yake ganin sa akwai mala'ikun da kafa mala'ikan da kafa tana can ta humul ardu sabi karkashin kasa ta bakwai kuma wuyansa yana bayan al'arshi ma'ana ya keta duniya ya keta amma wa kwashi ka ganin wani jiki a ce wannan jikin dai ba a gashi ya rufe sama da kasa amma ba san ko nawa ba to kuma da shi sannan ga alamul asiri ba asiri na sun ba na ta alamul asiri abu ne gashi shine abin da ya wuce hankali da tura suke cewa abin da yana bayan hankali aljani gashi yana tare da mu innal insana yajri min ibni adama majra dami aljani ko shedan yana calculation a cikin jikin mu yanda jini yake kewaya a jikin mu haka yake kewaya a jikin mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai buɗa mu ga aljanu da ba ku tafiya ba dan ba inda za ku taka kafa ku sai cikin su kuke fatawa amma saboda ba ma gani ko ina ma mu shiga rahama ce ta Allah to wannan duk idan ba zai gani ba to ruhi ma yana daga cikin ya fi suna mala'iku alam mala'iku alamul malakuti alamul mulki khalqu alamul malakuti amru mala'iku al'arshi kursi kaza kaza ba wani jiki ne abu ba amma kuma gashi ba za ka iya gani ba sai amma abin da ake cewa an buɗe mar ido ai aljanu sun buɗe mar ido akwai irin masu hawa dutse din nan tura masu hawa dutse din nan yake cewa yana hawa dutse sai ya ga gari da abubuwan hawansu gari ne ga shi ƙato da abubuwan da dabbobi da komai amma duk in ya kama sai ya ji baya iya kama komai in dokin ya kama bai iya kama shi in mai- amma gari ne ga shi kuma yana jin maganganunsu da komai da sai da suka ce ma a ai ba ka iya kama mu ba amma yanzu mun ma izini ka iya kama mu har ya gaisa da su har suka ba shi nono sun kama abinci da yawa amma ya kasa cin wani amma sun ba shi nono ba dan sun yadda ba zai iya ganin su ba amma ga shi kuma babu a a zahiri to shine wannan sinima da muke gani daga nan ai duk abubuwa ne na aljanna sinima da muke gani tun ana majigi in ka zo ka karkada mayafin ba a gani ba amma ga mota a cikin farin yankin da wane ne tana ta ko majigi duk daga nan aka eh, sanin wannan su tura in dai Allah ya faɗa za su yi ta tunani a kai kaza kaza mu ne eh, eh, babu ilimai da yawa Allah na ta su kenan an tafi su kama ta su dama ƙarshen duniya ya zo kenan ba wani ilimai da yawa shi kenan duk komai ƙarya ne komai ƙarya ne amma kuma abu to haka halitta take alamul khalqi da alamul lamun abinda ido yake gani abinda wani yana ta faɗa duk wanda ya ce akwai wani abu na baɗini na ɓoye ƙarya zai yi wa Allah sharri kenan ai shi kansa Allah sunansa al- al-zahiru al-batini sarari da ɓoye Ha? alamul ghaibi wa shahadatu masanin sarari da ɓoye to an kace kai sarari ne kadai ɓoyen kuma waye shi ne ta duka ba gida to wannan shine khalqu wal amru ilimi ne mai wuya sai dai kawai a yi dan yi ma nuni kawai a shige to alamul khalqu wal amru kenan to al khalqu abinda ake cewa halitta ma zahara abinda ya bayyana ma khalaqahu Allahu min shay abinda Allah ya halitta shi daga wani sinadari ikon kun bai kunne amma kuma karkashin wani sinadari kullu ma fi hadha al-qalbi duk abin da yake cikin wannan halitta inna ma karaja min shay'in ya fita ne daga sinadari daga wani abu da haka shi bature yake ba Allah shi ne yake ta sanya duk inda ya auna wani sinadari zai gani in an hada kaza da kaza sai ba da kaza in an hada kaza da kaza to yana ce ma wani Allah yana kaza in ko da ba hada ba kuma abun ba zai bayar ba to to wannan alamul khalqi kenan gaskiya ne ta wani waje ƙarya ne ta wani waje ko an hada da Allah bai halitta ba ba za a gani ba sai dai kuma hikimar Allah dole ba za ka koshi ba sai ka ci abinci dole ba za ka koshi ba sai ka ci abinci hikimar Allah ce amma zai ka iya koshi ko baka ci ba amma ba hikima ba haka Allah ya shirya ba tabaraka wa ta'ala to alamul arwah alam in ruhi shi kuma alam din ruhi shi kuma abinda tura suke cewa spirit shi kuma algaibu shi ko wannan boyayye ne shine alamul gaibu shi boyayye ne wannan to Allah yana da alamul gaibi na alamul abne gada وعالم الأمر aha ليس كعالم الخلق هو الذي خلقه الله yawa alkhalqu ma zahara minha ma khalaqa kullu ma fi hadha alkawni inna ma kharaja min shay wa alamul amri amma alamul amri wanda alam ne na ba a gani laisa ka alamul khalqi ba irin wannan halittar samu bane ba huwa allazi khalaqahu Allahu min la shay shi kuma Allah ya halitta shi ba ta wani sinadari ba shi ko kun bai kuni ne kudura Allah ce kai yanzu ina hankalinka zai iya ɗaukan wata gada wadda ta fi gashi firiri ta fi al- ta fi reza kaifi kuma duk halittar da Allah halitta ya saka wannan gada ta shige shine sura'i wannan wata irin gada ce ina zuwa yanzu ba ka zai iya yarda da wannan ta fi gashi firiri kaga in za a yi gadar jirgi ko gadar abu sai an sa igiyoyi manya-manya ko ko ginshiƙai manya-manya a to amma ya ga wannan to shi ko Allah bai halitta shi da komai ba khalaqahu min la shay'a ta ba komai wannan shine alamul arwah alam na ruhu dama Allah yana da alamul khalqi wa lamu to yanzu Allah ya ce alamul khalqi alam din da ya halitta daga wani abu alamul amri abinda Allah ya halitta ba daga wani abu ba to yanzu sun tambayi rai da rai da jiki wanne ne wanda Allah ya halitta da wani sinadari wanne ne Allah wanda ya halitta ba da sinadari ba jiki ne Allah ya halitta da sinadari rai ba da sinadari Allah ya halice shi ba to yanzu kafirai sun zo sun tambaye manzo Allah ya saluna ka anir ruhi sun tambaye shi ranna khalqu sinadari amru ba sinadari ba sai Allah ya ce kulir ruhu min amru rabbi ya ba da ansa ko bai ba da ansa ba a kuma bai sun bai san kwasun ba Eh, ina zai sani to kulir ruhu min amru rabbi ran nan daga alamul amru ne daga lamarin in ko za a ce daga lamarin Allah to daga alamul amri ne to yanda kaga alamul amri suna da sunaye da yawa amma duk abu da ake faɗa alamul khalqi alamul amri shine kuma alamul shahadati da alamul ghaibi alamul shahadati duk wani abu da Allah ya halitta daga wani abu ido za ka iya ganin su alamul gaibi kwa duk wani abu da Allah ya halitta ba daga wani abu ba wannan sai dai microscope ya gani ko kuwa annabawa su gani da irin idan su yanzu wani mutumin za a ga garka gar sai Allah ya yaba ya ga aljani a ce aljani ya mabudi yanzu ya ga gaibun aljani abin da zai taba ganuwa ba shi yanzu ya ga gaibun aljani in mutum ya zo mutuwa kuma ko ko wanda Allah ya yi ya ga mala'ikan ma gargaga shi kuma yanzu ya ga gaibun mala'ika wani Allah ya buɗe man ma ya ga lauhin mahfuzun ma gaba ɗaya yanzu ya ga gaibin lauhin mahfuzun ba wani allo ne irin na alamul khalqi a jingina ba wani Allah ya buɗe man ya ga al'arshin ma gaba ki ɗaya ya ga alamul abu bil'amzini ba'ura ce sai da yake yana ganin al'arshi ba wani abu bane dan mutum ya gani ko daga annaba ko daga bayan Allah yanzu wannan alamul gaibi kaga ga alamul khalqi ga alamul amr ga alamul shahadati gidansu ɗaya da alamul khalqi ga alamul gaibi gidansu ɗaya da alamul ruhi ko su ne duniya wa lahirat duniya da lahira yanzu duniya alamul khalqi ne lahira alamul amr ne alhissu wal ma'ana sarari da boye abin da faratikan ne isi ma'ana wannan theory ne karatu da ne kawai alamul khalqi wal ma'ana shine dai amru da abu au az-zahir wal batin ko zahiri da batin أو الخلق والأمر هو الخلق والأمر أسماء وإن سنة إن مترادفة ذس فكرة ذا أبد يا أجني ko mutum ya ko Allah ka ko Qur'ani ka ya ce ma gaibu wa shahada ko Qur'ani ya ce ma kalku wa lamru ko Qur'ani ya ce ma duniya wa lakiratu ko ya ce ma hissu wa lamru ko ya ce ma zahiru da batinu duk abu da ake nufi asma'u wannan sunaye ne mutaradifatu duk abu da suke nufi warada fil hadisi ya zo a cikin hadisi awwalu ma khalaqa Allah ruhi farkon abin da Allah ya halitta raina ruhi na ya halitta hadha huwa sahih wannan shine ingantacce awwalu ma awjadahu Allah farkon abin da Allah ya fara samarwa huwa ruhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ransa wa minhu daga ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awjada jami'a ma wajada Allah ya samar da duk abin da ya samar hadisu don haka ce ya za a yi da hadisin ya to shi sa hadisi ya zo laulaka ba dan kai ba ya rasulullahi ma khalaqtu shay'an da ban halicci kuma ba dan haka ake manzo Allah kira bi sahibu riyasati laulaka ma abocin shugabancin ba dan kai ba shi kadai ne Allah ya ba dan kai ba da ban yi ba dan kai ba sahibu riyasati laulaka khalaqtuka min ajli na halicce ka dan kai na wa khalaqtul khalqa min ajlika na halicci halitta dan kai to yanzu dai ahli kitabu sun tsokano sun tsokano karatu na ne mutum mu dinga yin kokari akwai ilimi da yawa da yawa da yawa a cikin qur'ani wallahi dan ka dan gashi nan dan ka dan da ka fito da shi ma wani zai tsalle ya dire ba wai kawai wanda ya sata za a yanke ma hannu wanda ya zina za a kashe shi wanda dan wuta dan aljanna ba wannan ne kada karatu ba wannan shari'a ne amma karatun da yake cikin qur'anin nan namu ilimin da yake cikin qur'anin nan namu da abu sai ka ku dinga sauraron kebul ko na turawan ko na abu kuna kallo sai ka ji wani ma fararren malamin wato ilimin hai'a din wani fararren dan fizikin ya zo yana fitawa a cikin qur'ani sai ka zaci wai qur'ani da na sani ne kuwa ka ji yana fitar da abubuwan ma sai ka ji wani kwararren likita ya zo yana fitar da abubuwa kaza kaza kwanan nan sun sako wani farfesa na turawan ya karanci sama kwarai da gaske ya karanci sama aka zo aka duk abin da ya karanta na cewa sama tana da faɗi inna la musi'un sama yalwa take yi da ya gano wannan ilimin malaman turkiya suka ce ma a ai qur'ani ne ya faɗi wannan ba kai ka gano ba Allah ya ce a inna la musiun sannan ya gano abubuwa sannan ya gano wata rana saman nan gaba ɗaya za ta haɗe kanka kuma za ta dawo ta matse kuma ta ta ƙare malaman turkiya suka ce ma a ba kai ka gano wannan ba ƙarya kake ai qur'ani ne ya faɗa yau mana duwi sama a kaɗayyar sijil da yace shi wallahi bai taɓa sanin ma da shi ba ai kaki anan ya yi musulunta a turkiya shi kenan sai gashi yana binciko ilimin muka hira ake yi da shi yanzu gidajen tv da yawa to Allah mu sa ilimi kwarai mu ga girman Qur'ani mu ga girman abubuwan da yake ciki fatiha da salatu fatiha alhamdulillah